إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa wannan yammacin ranar talata wanda shine yammacin sha hudu ga watan zulqa'ada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da sha hudu ga watan yunin shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na hamsin insha Allah cikin jerin darussa daga littafin ishratun nisa wallafan al-imamu al-hafiz abu abdurrahman an-nasa'i Allah Ubangiji ya gafarta masa. Al'imamun Nasa'i wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ware wannan littafi ne daga asalin babban littafin shi a sunanul kubra don bayani akan wanda ya shafi fikihun musulunci dangane da zamantakewa da iyali. Allah Ubangiji ya saka mashi da alkhairi. Za mu tashi a inda Mali yake cewa babu ifda'il mar'ati ila mar'a babun da ke bayani akan batun da ya shafi wato mace ta din nan ta shafi jikin mace ƴan uwarta ko ta rungumi mace ƴan uwarta asalin al-ifda ma ka ce afdar rajulu bi yadihi ila al-ard bi ma'ana massaha bi batni rahatihi ka taba abu da cikin da cikin tafin hannunka shine aka ce kuma afda ila mar'atihi بمعنى باشرها ko jama'aha ya zaki mata in aka ce afdat ila shay'i to ma'anan shi kaman wasalat ilayhi wannan babi yana nuni zuwa ga hani ne game da ainihin wato mutum namiji da namiji ko mace da mace su kwanta a wuri guda suna shafar jikin junansu ba tare da wani abin nan tufafi ko wani abu ya shiga tsakankaninsu wannan duk ababen hani ne daga cikin abubuwan da suke wato an hana su ne don sadda zari'a e, to wannan kuma malamai suna ganin yana nuni zuwa ga ainihin in ya zama na gama garin jiki da jiki an hana taɓa to kaga min babu aula ya zama wurare waɗanda suke masu kamar al'aura ko wuraren da suke tayar da sha'awa ko wuraren da suke mafatin kenan da dai za mu ji daga waɗannan hadisai insha Allah قال أخبرني إبراهيم بن يوسف البلخي قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة بالثوب الواحد أج في الثوب الواحد أجل من أجل أن تصفها لزوجها من أجل أن تصفها لزوجها الإمام النسائي يروي wannan hadisi daga Abu Ishaq Ibrahim ibn Yusuf al-Balkhi wanda yana daga cikin malaman da shi Imam nasai ya kadaitu da riwaya daga gare su banda sauran malamai yace qad qala haddathana Abu al-Ahwas Abu al-Ahwas shine Salam ibn Sulaim al-Hanafi ya ya bani hadisi an Mansur ya ibn al-Mu'tamir al-Imam Mansur ibn al-Mu'tamir wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari da talatin da biyu an abi wa'ilin wato shaqiq ibnu salama kenan wanda ya haifi shekara ta farko bayan hijira ya rasu shekara ta tamanin da biyu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kufa ne babban tabi'i ne an abdullahi ya'ni ibn mas'ud radiyallahu anhu yace naha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abdullahi dan mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani an tubashiral mar'atul mar'ata mace ta rungume ƴan uwarta mace fi thawbil wahidi su shiga cikin abun lullubi guda ɗaya min ajali an tasifa hali zawjiha an hana haka kar ta je tana siffanta wannan mata ga mijinta wato su shiga cikin abu guda na na tufa su ji su taɓa jikin junansu ko su ji ni'imar da ke jikin junansu domin wannan yana iya sa ta taji kuma ta haifar da wata fitina shine su fara tunanin junansu kamar abokan hulɗa ta ɗan adanci ko kuma ta siffanta wa mijinta abin da ta gani idan abin da ta gani mai kyau ne mijin ya shiga cikin kwaɗayin ƙaunar ainihin waccan mata ko kuma har ya saki wannan ko kuma ya fara ainihin mugun tunani game da ita duka dai wannan ya daga cikin usul na saddin zari'a kaga wannan yana da kyau mata masu irin masu maganar hide my ID dinnan su san wannan kullun suna ba da labarin sirrorinsu wanda an hana sannan wannan yana nuni zuwa ga ainihin haramcin irin abin da ake ce ma wato alhamamul jima'i hammam wanda yake jima'i public abin nan wurin wanka wanda swimming pool ne public swimming pool da kowa zai zo shiga tsirara maza da mata to wannan yana nuna haramun ne kenan ba ba, ba shi da kyau a cikin musulunci uh, al-imamu malik rahmatullahi alaihi an mishi tambaya kamar da ibnu qasim yake ba da labari cewa an tambayi maliku game da al-khadam wato ma'aikata a gida kamar barori haka masu aikin a gida ya bituna uratan fili hafin wahidan fi shita wanda za su suna kwana tsirara a cikin mayafi guda ɗaya saboda ana sanyi sai su lulluɓa a cikin mayafi ɗaya maliku ya ce ibn qasi ke cewa fakare hagu amma malik ya ki wannan abin wa an kara an tabitan nisa'u uratan lafiya ba alaihin ya kuma ya nuna kyamarsa akan mata su dinga kwana tsirara babu sutura a jikinsu mata sun saba yin irin wannan a hostels na makarantu da wuraren tarurrukansu sai su ta kwana tsirara wai don suna ganin isu isu ne mata wannan babu kyau haramun ne yace saboda wannan ishrafi ne alal aurat bayyana al'aura ne sannan kuma abin hani ne abin kyama ne ya saba wa ainihin fitra mai kyau wannan kenan malam yace mubasharatu almar'ati almar'ata batu akan mace ta runguma ce ya kara cewa akhbarani ishaq ibn ibrahim malam ishaq dan ibrahima ya bani hadisi kala na jarir wato ibn abdulhamid al-dabbi kenan an mansur ya ibn al-mu'tamir wa isa ibn yunus ibn abi saq as-sabi'i kenan an al-a'mash su biyun da jarir da isa ibn yunus sun anso daga ainihin malamin al-a'mash suleiman ibn mihran al-kufi kenan kilahuma an shaqiqin daga kuma da su kuma daga shaqiq wancan da muka ji ibn salama ana abdullah ibn mas'udin kenan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tubashir almar'atu almar'ata fatasifaha li zawjiha ka annahu yanzur ilaiha kar mace ta je ta rungoma ce ta siffanta wa mijinta wannan matar ta gani kamar ainihin wato tana waje yace saboda wannan kamar da muka ambata saddu zari'a ne in ta je ta siffanta wa mijinta kyakkyawar kamar da ta taba ko ta gani sai ya fitinu ita ya sake ta ya fara neman waccan ko kuma waccan tana da miji ya fara jin haushin mijinta yana ta abin nan kwaɗayin wata mata yana tunaninta a zuciyarsa duk wannan abin hani ne da haka ake sadda zari'a daga haka eh babu kyau irin wannan abin da mata suke wannan hadisan da a umumin su suna nuna haka ne su sai dai a keɓance akwai abin da ake keɓancewa na kamar halascin mace ta rungumi yarta ko kanwarta ko wani makamancin sa muharrami a lokacin da wato aka haɗu haɗuwa ta bayan daɗewa kamar mutumin da ya tafiya ya dawo to wannan ya halasta ga maza da mata duka ya halasta ana iya yi ga wanda yake ya yi tafiya ya dawo ko ya shiga cikin wani yanayi an zo an gan shi to babu laifi dan an runguma juna runguma ta nuna shauƙi da daɗewa ba a haɗu ba wannan babu laifi insha Allah قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن حسين آه عن أبي حسين أمين أن يحيى أم مسروق عن عبد الله قال لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل وانا رواية كما ما لا يكبت تهنيا أحمد ابن سليمان ابن عبد الملك ابن أبي شيبة كينا shi ma daga cikin malaman da nasai ya kaɗaita daga ya kaɗaita rawa daga gare su shi kuma ce daga Abdullah ibn Musa shi kuma ya ce daga Isra'il wato Ibn Yunus Ibn Abi Isaq as-Sabi'i an Abi Hussein shine Usman Ibn Asim al-Kufi shi kuma ya ce an Yahya daga Masruq Ibn al-Ajda an Abdullah ya Ibn Mas'ud qala ya ce la tubashir al-mar'atu al-mar'ata wala ar-rajulu ar-rajula wannan ya zo ya ba da riwaya ne mawqufiya ala shi Abdullah ibn Mas'ud kaman ya yi fatawa da magana kenan da muka ji a hadisi marfu'i wallahu a'lam babu nazaratu alfuja'a babun nazaratu alfuja'ati babun da ke bayani akan hukuncin kallon fuja'a wato kallon da mutum zai wata mata da bata halasta ba ba da niyya ba ka ɗago kai ka waiga ko kana cikin tafiya baka ankara ba kawai sai ka ci karo da wata mata ka ɗaga ido kawai ka ganta to yaya za ka yi قال أخبرنا أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذرة الفجأة فجأتي الفجأة فقال غض بصرك ما لا يكربون حديث عن عمران ابن موسى ابن حيان الليثي الإمام الترمذي لنسائره وما يصدى حديث قال يتي حدثنا عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد كان ابن زكوان المقري babban malami ne cikin rijalul sitta rasuwarsa 180 bayan hijira shi kuma yace hadathana Yunus ibn Abi Ishaq kenan an Amr ibn Sa'id an Abi Zur'a shine Haywa ibn Shuraih daga Jarir shi kuma wato ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu wa an abihi Jarir yace sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afwan jarir ibn abdullahi radiyallahu anhu yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nadarati alfaj'a na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da kallo wanda ba shirya mawa ba ka daga ido kawai fujatan sai ka ga sai ka ga wata mata ga ta nan haka abin nan ajanabiya yaya za ka yi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gudda basarka sai kai maza ka rufe idanka wannan yana nuni zuwa ga abin da aka sani a shar'ance game da cewa su muminai ana umarnin su da su rufe idansu da su gintse idansu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum eh don haka ba daidai bane mumini ya al'adanci sakin ganinsa ba tare da yana yi masa linzami ba kawai duk abin da ya gani ya ci gaba da kalla ba tare da ya tsare ganinsa ba wannan ba daidai bane wannan riwaya tana cikin littafin al-Imam Muslim ba daidai bane Imam Nawawi yayi magana kutan kusan wannan a cikin sharhin sa cewa ba daidai bane musulmi ya saki ganin sa kawai ya ji tsoron Allah ya dinga wato godewa Allah akan ni'imar ganin da ya masa sannan ya dinga amfani da ganin cikin abin da yake wato yaddar Allah ne ba saban Allah ba wannan daga cikin cikar ni'imar godewa ni'imar da Allah ya yi masa shine ya dinga kayyafa ta zuwa ga abin da yake mai kyau to wannan banda gani na ido da ido haka kuma za ka iya ilhaƙin wato ababen da yanzu muke kalla a cikin social media wato kafafen sadar da zumunta duk wanda yake amfani da wannan kafafe ya san cewa ko da kai ba wai kana da fatan ganin ababen banza ba ne to za su dinga tahowa zuwa gare ka za su dinga popping za ka dinga ganin su a gefe a status a story a reels ainihin wato tweet da posting da wane ne ga sunan dai mustalahat iri daban-daban to abin da yake daidai gare ka shine wannan abin sai ka rintse idan ka zaran ka gani suke maza ka tsallake su karka ce wai bari sai ka ga kwakwaf me ke ciki to daga nan za su lalata maka tunani su lalata maka tarbiyya kuma ka shiga cikin rudu Allah shi kyauta musamman a wannan zamani da irin waɗannan a matsatse na abin nan video hat wato clips na bidiyo na shaidanci suka yi yawa mata na raye-raye suna nuna tsaraici suna nuna halittarsu da ababen da ke fitinan maza daga jikin halittarsu abinda kuma suke fata shine adadi mai yawa na maza su kalla su yi musu liking su yi musu comment su bi su inbox wasu ma har su musu batsa wasu ma har su neme su da alfasha gashi nan dai abubuwa iri daban-daban Allah kaɗai ya san iya yawansu, Ubangiji Allah ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana halayenmu na ƙwarai, Allah ka gyara mana al'ummanmu, ka tsare mana zuriya daga faɗawa cikin irin wannan mugun ta'annati Allah ka tsare. A taƙaice wannan abubuwa ba, abubuwa ba ne na mutunci babu kyau. Malam ya ce babun nazari ila sha'ari zi maharamin. babin da ke bayani akan halascin wato mutum ya ga gashin mace wadda take muharramarsa mahaifiyarsa ko diyarsa ko kanwarsa ko matarsa to wannan babu laifi dan ya ga gashin ta haka a fili amma in ba shi bane ba muharrami bane to gashin mace baya daga cikin abin da yake ya halasta ta dinga bude shi haka a gari kawai kowa yana ganin shi haka nan sakaka babu ba biya ba ba ba, ba sadaki Allah shi kyauta مالن يتكبر تشوا أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا قرة ابن خالد عن عبد الصمد بن جبير عن أمته صفية بنت شيبة قالت حدثتنا عائشة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد الحديث وانا حديثي دوغر رواية مالا يا تكأيتا تأنا shahararren hadisai da shahararrun kissoshi da suka shafi aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa hajjatul wada al-Imam an-Nasa'i ya anso wannan hadisi ta hanyar malamin sa mai suna Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim ar-Ribati kenan al-Ashkar al-Marwazi shi kuma yace haddathana Wahab ibn Jarir ibn Abi Hazim Wahab ibn Jarir ya rasu ne a shekara ta 206 قال شي كما يتي حدثنا قرة بن خالد Urat bin Khalid Abu Khalid al-Sadusi yana daga cikin rijalul jama'a ana Abdul Hamid ibn Zubair ana ammatihi daga gaggon niyarsa daga gaggonsa mai suna Safiya binti Shayba ibn Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha kenan mace ce take muhadrama qalat tace hadathatna Aisha sai da tana Aisha radiyallahu anha ta karantar da mu cewa qalat tace qultu ya rasulullah ta bamu labarin cewa wata rana bayan an gama aikin hajjin ban kwana so ta samu matsala na haila da ya zo mata ba ta yi dawafi ba na kudumi da kaza da kaza nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata if'ali kullama yaf'alu al-hajj ghayra Allah tatufi bil bait duk abin da mai aikin haji ke aikatawa ke ma ke aikata amma ban da dawafi to da aka gama sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarji'un nasu binusukaini duk mutane za su koma da ainihin wato abin nan ɗinsu guda biyu aikin hajjinsu umara da aikin haji kowa ni kuma wa arju'u bi nusukin wahidin ni kuma zan koma da ifradi kenan su sun yi tamattu'i su sun yi kirani ni kuma zan koma da ifradi kawai wa arju'u bi nusukin wahidin in koma da guda ɗaya fa amara abdullahi abdurrahman ibn abi bakrin bi ila tan'ib sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwana Abdurrahman dan gidan Sayyidina Abubakar wato dan uwanta ne ya tafi da ni zuwa Tan'im wannan wuri da ke wajen garin Makka fa ardafani sai ya tafi da ni khalfahu ya goya ni a baya ala jamalin akan wani raƙumi fi lailatin shadidatil harri a wani dare mai tsananin ainihin wato zafi fa kuntu ahasiru khimari an unuqi saboda zafi da nake ji sai ina cire mayafina ko lullubina daga wuyana ina so in ɗan ji sanyi-sanyi fa ya tanawalu rijili fa ya dribuha bin rahila sai ya kamo kafata sai ya buga mini wato abin nan abun korar dabba ya tsamagiya haka da ake koran dabba sai yana daga gaba in ya ji alamar gashin na iska na kaɗa shi sai ya lalubu kafata ta baya sai ya buga mini yar bulalan nan da ake koran dabba da ita fa qultu hal tara min ahad sai na ce mishi me haka kana ganin akwai wani ne a nan kusa da har kake so wai dole sai na rufe gashi na a ko ina fa ataina ila tan'im fanta haina ila tan'im haka muka tike zuwa ga tan'im fa ahalaltu min habil umra nayi labbaika allahumma umratan daga nan tan'im fa qadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nazo ne umarata lafiyayya na zo na riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil batha yana ainihin batha na makka lam yabrah bai bar wajen ba wadhalika yawman nafari wannan ya faru ne a ranan fita annafar shine ranan wato fita daga makka bayan an gama aikin haji shine kamar ranan 12 ko 13 kenan ga watan zulhijja fa qultu ya rasulullah ala adkhulul baita ya manzon Allah ba na shiga ɗakin Ka'aba ba فقال سيتي ادخل الحجرة كشغا هجر إسماعيل فإنه من البيت دومن شما هجر دن ai wani bangare ne na ɗakin Ka'aba wanda a zamanin jahiliya ne Larabawa suka rage faɗin ɗakin saboda ƙarancin kuɗin da suke da shi wajen iya sake tarmim sake ginin ɗakin bayan ya samu matsala na gobara ko kuma ruwa gwargwadon dai abin da aka sani a tarihi wannan yana nuni zuwa ga yadda shi dan uwanta yake da kishinta haka ya kamata mutum ya zama yana da kishin yar uwarsa da matarsa da diyarsa da kowa cikin wato matan da suke kewaye da shi muharramansa sannan kuma da fiqhun da Aisha take da shi na cewa daga shi sai ita ne to babu laifi dan ta ainihin wato cire abin da ke kanta ta ga ta dan ji sanyi sanyi shi kuma ya ɗauki ainihin azima cewa a'a ko da dai daga shi sai ita tunda akan hanya suke to ba su da amincin wani ba zai iya gittawa ya ainihin ganta ba shi yasa dan kin hau mota mota kice ta gida balantana kuma ta haya ba daidai bane ki cire hijabi ko ki cire dan kwali ko ki kware ainihin wato kwabrin ki wai zaki sha iska domin wani na iya ganin ki amma a cikin gidanki ne daga ke sai iyalanki wanda kuma duk wanda zai shigo sai kin ba da izini kuma kin shirya to wannan babu laifi hakanan an je wajen wani taro ko an je ana ana lecture ko ke ce malama kuma ita ce a asibiti ballantana kuma irin yadda ma mutane suke a je gidan biki a fito maimakon a zauna a gidan bikin sai a fito tsakar layi a ciccire dan kwale a cire hijabi wata ma har ta, ta, ainihin wato saki jiki har tana tana abin nan bakin gani haka Allah dai shi kyauta Allah shi kyauta babun nazari ila sha'ri zi mahram babun da ke bayani akan okay wannan shine muka karanta ko babu mu'anaqati zi mahram babun da ke bayani akan rungumar muharrami mace ta runguma ainihin muharramanta ko namiji ya rungume mace muharramarsa قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليثي عن أبيه قال حدثني سعيد بن أبي عبد الرحمن الجمهي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال, قال لما كان يوم أحد وانصرف المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتبعونهم بالماء فكانت فاطمة في من خرج فلما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جرحه بالماء فيزداد فيز جرحه بالماء فيزداد الدم فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فاحترقته بالنار فكمدته حتى لصق بالجره واستمسك الدم wannan hadisi kamar yadda muke gani mala ya karɓo shi ta hanyar arrabe ibn suleiman ibn abdulzabbar al-muradi kenan rabe ibn suleiman al-muradi wannan ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar imamu shafi'i kenan kuma ladani na ƙasar masar ya rasu abin nan wato wato wanda ya da hadisi a cikin al-kutubul arba'a gaba ɗayansu shi kuma rabi'u ya ce daga shu'aib ibn layth ibn sa'adin al-misri shi kuma wannan malam shu'aibu daga baban shi al-layf da shi kuma daga sa'id ibn abdurrahman ibn abdullah ibn jamil al-jumahi wanda yana daga cikin aqranu gashi gashi al-layf ana bi hazim salamat ibn dinar kenan daga sal ibn sa'ad ibn malik al-khazraji sahabin nan shararre qala yace lamma kana yawmu uhud yayin da aka yi yakin uhudu وانصرف المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم mushrikai suka watsi bayan da abin da ya faru ya faru aka dauki ba dadi aka jijjiwa juna rauni shi kanshi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a rana an ji masa rauni sai sai wato mushrikai suka juya daga baya bayan Allah ya bada nasara to kharajan nisa'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashabi labari ya ishe mutane Madina cewa ga masu rauni can da gawawwaki da sauransu yadda dai aka yi yakin ya zama wato dutse hannun riga sai suka taho mata daga cikin madina suka tattaho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai yatba'unahum bil ma'i suna bin su suna ba su ruwa musamman waɗanda suke an ji musu rauni ana ta kokarin ba su taimakon gaggawa ko taimako na farko da ake cewa first aid fa kanat fatimatu fi man kharaja sayyidatuna Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidatu nisa'i ahlil janna radiyallahu anha wannan mata baiwar Allah cikin diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mafiya kusanci gare shi radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu ala abiha tazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'atu yayin da falamma laqiyat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta hangi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita na katu sai ta zo da gudu ta rungume babanta waje alattagsilu jurhahu bil mai ta dosa goga wanke wannan ciwo nashi da aka ji mai a fuskar sa ta dinga ji masa ainihin wato ta ta dinga zuba masa ruwa tana wankewa fayaz dadu dam sai jinin na ta ƙara zuba jini na ta ƙara zuba ba kai ba ba tsayawa falamma ra'at zalika yayin ta ga jinin yaki tsayawa akhadat shay'an min hasirin sai ta samu wata tabar makkaba fa ahraqathu ta ƙona ta binnari ta maida ta toka fa kamadathu hatta lasaqa bil jurhi ta dinga manna shi a jikin wannan wurin ciwo har ya ainihin busar da jinin ya tsara jinin wasu tamsakar damu jini ya daina zuba wannan hadisi ne wanda yake mashahuri game da kissar ainihin wato yakin uhudu da abin da ya faru da kuma abin da ya biyo baya na ainihin wato wani rauni da aka aka ainihin jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma magani da ita Fatima ce masa mala ya kawo mana shine anan da nuni zuwa ga halascin ɗa da uba ko da mace ce ɗiyar tasa yana iya runguma ta tana iya rungumarsa don shauƙi ko abin nan mara balale da dawowa ko irin wannan yanayin da har an kai ma zance na jita-jitan cewa ya an kashe mahaifinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta ga mahaifinta ta ji daɗi ta tafi da gudu ta rungume ainihin mahaifin nata to wannan babu laifi game da haka insha Allah ina fata mun gane babu qiblati zi maharamin babun da ke bayani akan halaccin mutum ya sumbanci muharraminsa kana da diya ko mahaifiyarka ko kanwarka ko wani makamancin muharrami irin wannan aka yi sumbantan goshinta ko ta sumbanci goshinka ko hannu ko makamancin wannan wannan duk ya halasta قال أخبرني زكريا ابن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا ميسره ابن حبيب النهدي قال أخبرني المنهال ابن أمر قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت أحدا من الناس أشبه كلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة الحديث وانا حديثي مالن يا كربوشي تا hanyar ainihin malamin shi Zakariya ibn Yahya ibn Iyas wanda aka sani da khayyatu sunna rahmatullahi alaihi wanda al-Imam nasai kamar da muka sha faɗa a baya ya kadaitu da riwaya daga gun wannan malami banda sauran ashabul kutubil khams al-ukhra haddathana ishaq ibn rawiya kenan qala shi ko yace haddathana aw akhbarana nadr ibn shumayl shi kuma yace haddathana isra'ilu isra'il yake cewa akhbarana maisara Maisara dan Habib An-Nahdi shi ba mu labari daga Al-Minhal ibn Amr Abu Salamah al-Asadi kenan an Aisha ta binti ko haddathani Aisha bintu Talha Aisha yar gidan Talha dan Ubaidullah istiban labari an Aisha daga Aisha ummul mu'minina mahaifiyar mu'minai radiyallahu anhum radiyallahu anha ma ra'aytu tace ma ra'aytu ahadan minan nasi ashbaha kalaman bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ni da a cikin mutanen da na sani makusanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ban san mutumin da yake sun yi kama da annabi wajen magana su irin muryar su daya irin yadda suke magana iri daya wala hadisan hakanan tattaunawa su yadda suke magana iri daya wala jalsatan hakanan yadda ma suke zama yadda annabi yake zama irin zaman shi irin nata ban san wani min Fatimata fiye da diyarsa Fatima ba kamar ta ɓaci kamar an tsaga kara in ji Aisha qalat take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aha qad aqbalat annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam da zaran ya ganta ta taho ita Fatima rahaba biha sai fara mata lale maraba sanne da zuwa thumma qama ilaiha sannan sai ya tashi ya je ya tarbo ta dama tashi a tarbo mutum wannan babu laifi a kai insha Allah sannan sun maqamat ilaihi sannan sai ta ainihin taso zuwa gare shi sai ta taho zuwa gare shi fa qabbalatu sai ta sumbance shi wa innaha dakhalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi qubida fi Aisha take cewa to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake jinya na ciwon nan na ajali da Allah ya ainihin wato dauki ajalinsa ta taɓa zuwa gaishe da mahaifin nata a ɗaki na kenan ji Aisha ko farhaba biha yi mata barka da zuwa wa qabbalaha ya sumbance ta thumma asarra ilaiha sannan sai ya gaya mata wata magana a sirrance fabakat sai kawai naga tana kuka thumma asarra ilaiha fadhahikat sai ya ƙara faɗa mata wata magana kuma sai na kawai ta dariya fa qultu lin nisa sai na ce wasu mata ma kuntu ara illa anna laha fadlan ala nisa'i ce ai ni da ina cewa Fatima daban ce da sauran mata tana da jajircewa ba za ta kuka ba ba za ta rauni ba fa idza hiya minan nisa'i bainama hiya tabki idh dhahika tace sai naga ashe irin ta ɗaya da sauran mata tana cikin kuka kawai ta kama dariya na ɗauka wata irin da kakkiyar mace ce ba ta irin abin da mata suke kuka da dariya duk sanda ta kama ɗin nan ba fasa altuha ma kala laki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta fito sai na ce mata wai me annabi ya gaya miki naga kin yi kuka isa ke gaya miki wata kuma naga kin yi dariya me ya faru ne fa idza hiya sai ta ce qala ta ce inni idan labazira to na zama wato ballagaza kenan wato ban da sirri kenan baba na ya sirranta mu wata magana kawai bin kan kan fada a gari to ba za ki ji a baki na ba falamma an qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita kuma Aisha da kulafuki na san jin labari da neman ilimi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ta ce sa'altuha sai na ƙara maimaita tambaya nake cewa to ki ga min tun da ya bi duniya kawa kala sai ta ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shikenan tun da yanzu baya nan ya rasu bari in ga miki ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari ne cewa inna ajali qad habara cewa yace ai ajalinsa ya riga ya zo wannan ciwo ba na tashi bane yana ga wa ɗansa wa inni mayyitun ce mata wallahi kuma ni mutuwa zan yi fa bakaitu shine ke ga ina kuka sun maƙala sannan sai ya ƙara bani kuma bishara yake cewa innaki la'awwalu ahali bi luhuqan to kuma ke Fatima ke ce cikin iyalaina na farko farkon mutumin da zai fara riskana wa a'jabatni wannan kuma zance na biyu sai ya burge ni fadhahiktu to shine nayi dariya ina jin daɗin a ce da wurwuri zan rasu in je in tarar da shi wani hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu Al-Adabi Al-Mufrad nashi Al-Adab Al-Mufrad hakanan ainihin Ibn Rawiya a cikin musnadin sa ina fata mun gane wannan mali ya kawo ne da wannan mana halascin ka sumbance diyarka ko ta sumbance ka ko makamancin haka wannan babu laifi game da haka insha Allah a a wannan ba ba babu laifi akan su قال أخبر باب مصاحفة مصاحفة ذي محرم yin musafaha shan hannu gaisawa shakin da matarka da diyarka da kanwarka duk wannan ya halasta ke ma zake mika wa kaninki hannu zake mika wa wanki hannu zake mika wa babanki duk wannan ya halasta in al'ada ta ta, ta bada dama haka babu laifi قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس كنان قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل أم ميسر ابن حبيب أن الملحال ابن عمرو أن عائشة بنت طه أن عائشة أم المؤمنين قالت وأن إسناد إروان ديوتيني تتي ما رأيت امرأة أشبه حديثا ولا كلا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة بن سنوة القيامة cikin ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai Fatima kama da shi wajen magana da zance ba wa kanat idza dakhalat baitahu akhadha bi yadiha fa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisi ta kasance idan ta shigo ɗakin sa sai ya tashi ya bata wurin da yake ta zauna sannan ya kama hannunta ya sambance hannun wa kana idza dakhala alaiha shi ma in ya shigo inda take qamat ilayhi tana miƙewa ta tarbo shi fa qabbalatu wa akhadha yadahu ta ainihin sumbance shi ta kuma rike hannun fa dakhalat alaihi fi maradihi alladhi tuwfiya fihi to ana nan yana cikin rashin lafiyan nan na ajali sai gata ta zo dubiya ta zo duba mahaifinta mara lafiya lokacin da yake rashin lafiyarsa na ainihin wato ajali ta ce fa a sarra ilaiha sai ya mata magana a sarrance fa bakar ta kuka sun ma a sarra ilaiha fa dahikat sai sake yi mata magana kuma da ya gaya mata magana aka ga ta yi kuka sun ma a sarra ilaiha ya sake sirranta mata wani zance fa dahikat sai naga tana dariya fa qultu kuntu ahsabu anna li hadhihi almar'ati fadlan al nisa'i asha tace ab a inda kallon wannan matan nake kaman ba kaman sauran mata bane tana da wani jajircewa fiye da mu sauran mata fa idza hiya minhunna sai naga shi ita ma dai duka dai san ma kalle baina hiya tabki idza hiya tadhaku yadda sauran mata suke ana kuka kuma a koma dariya ko ana dariya kuma kuka ba wani abu ne sabo a gunsu ba fasa altuha faqalat inni idan labadira na tambaye ta nace me aka gaya miki ne Fatima bayan ta fita kin tace tabbi jan in gaya miki to ma ban da asi ban da sirri ma kin kawai na zama ballaga zakin falamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'altuha faqalat asarra ilayya wa akhbarani annahu mayyitun fabakaitu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na sake tambaya ta inji Aisha sai ta bani labari cewa ya sirranta mini ne ya gaya mini asaranta cewa lalle rasuwa fa zai shine ne kuka kuma asarra ilayhi sannan ya ƙara sirranta mini anni awwalu ahlihi luhuqan bihi cewa ni ne farko a cikin iyalansa wanda zan fara bin sawunsa fa dhahiktu shine ni kuma nake dariya saboda shauƙin in gamu da shi wannan hadisi na nuna irin da Aisha take da kulafuci wajen neman ilimi da kuma cewa yana daga cikin alamar mace ballagaza ita ce wata ba ta da sirri duk abin da aka gaya mata babanta ya gaya mata ko mijinta ko ƙawarta ko wani abu da ya shafi dangin su ta zo tana ta faɗa a gari a layi ko tana posting ko tana sakawa a status kowa sai ya gani ta wannan ballagaza ce alamata sannan kuma akwai abin da za a so a ɓoye sanda mutum yake raya amma bayan rasuwar shi babu laifi ana iya faɗa saboda fa'ida ta ilimi ko fa'ida ta alkawari ko wani abu na amana ko wani abu na ainihin wato wasiya a faɗa bayan babu shi amma yana nan to sai a ci gaba da ɓoyewa wannan hadisi alimamu Ahmad ya rawaito shi haka da Ibn Hibbana kuma isnadin shi tabbatacce ne hadisin yana nuni zuwa ga wancan abin da aka faɗa na wato musafaha Annabi sallallahu alaihi wasallam yana musafaha da Esther babu laifi dan an yi haka قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها wannan kuma muka kalla wanda yana cikin Bukhari ma wannan da sunan Tirmidhi da Abu Dawuda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba taba hannun wata mata ba sai matar da ya mallaka ma'ana sai matarsa ko makamancinta wato kaman baiwa kenan ita yake taba hannunta na ana magana akan tabawa irin na sha'awa tabawa irin na shi sai fi kawo da malakaha nabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kwata kwata hannun mace waɗanda suka zo mishi mubaya kamar yadda aka sani Allah ya bada labari za ja akal mu'minatu bayu at bayu naka ala Allah ya shirka billahi shi zuwa karshe eh annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba hannunsu sai dai sai dai ya musu mubaya haka ba tare da ya sha hannu da su ba ma masafi rasulullah sallallahu alaihi yadda mar'atin illa mar'atan yamlikuha haka aka ruwaito ainihin wato daga manzo Allah sallallahu alaihi kamar yadda muka ji baya ga Aisha ma ko da suka ruwaito din wannan irin riwaya so haka ba daidai bane taba hannun wata mata da kowane manufa an ba ya zama larura ko wani abu da yake ya zama na dole ba eh kuma wannan yana nuni zuwa ga kamar yadda malamai suka ambata wato ashe mutum yana iya yin hulɗa da mata hulɗa take ta halasta ba tare da sai ya taɓa hannunsu ba kowa ya taɓa wani wuri nasu daga shi su mushi mubaya sun yi magana da shi sun yi sun mushi mubaya amma ba a taɓa hannu ba ba a yi sha hannu ba ba daidai ba ne ka zo da mutuncin ka da komai don za ku yi taro ko wani abin nan wai don ko yan boko ko za a raba wasu kyaututtuka ko za a bada wata lambar yabo shi kenan kawai sai ku koma ku ta gaisawa da matan mutane su ma matan su ta nika wa maza hannu ba sa jin kunya ba sa jin tsoron Allah ana ɗaukan su a bidiyo suna gaisawa da matan da mazan da ba nasu ba kuma ba sa jin kunya mazan su kuma ba sa jin kishi ba sa ana ganin wai wayewa wane wannan wayewar turawa ce ba wayewar musulmai ba ce da haka ba abu ne mai kyau ba eh sai a tuba a daina Allah ya gafarta mana babu musafahatin nisa'i babin da ke bayani akan ainihin gaisawa da mata din karin dai babi ne da yake da alaka da wancan akhbarna yunus ibnu abdul a'la qala akhbarna ibnu wahab muhammad abdullah ibnu wahab kenan qala akhbarani yunus yani huwa ibnu yazid al-aili ibnu yazid al-aili qala yace qala ibnu shahab muhammad ibnu shahab az-zuhri yace akhbarani urwa ibn zubair urwa ibn zubair dan awam yace anna aisha aisha radiyallahu anha qalat tace لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط امرأة بيد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام تشي سم da dai annabi sallallahu alaihi wasallama hannunsa bai taba taba hannun wata mata ba zai gaisa da ita bai taba ba sai dai yana musu mubaya'a ne kawai da baki wannan ita ce riwayar imamu muslim kamar yadda take cikin as-sahih dinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi musu wannan mubaya ya ce faman aqarra duk wanda ta tabbatar da wannan magana to na mata mubaya amma ba sai mun sha hannu yadda muke da maza ba kenan su bayar mata baki ne kawai yake magana kuma babu laifi dan an yi magana da su an ji muryar su matakar ba gwalangwasu suke ba muryar tana zama al'aura ne idan suna karera yata amma in suna magana magana ta ɗabi'a to wannan ba ta zama al'aura a daidai lokaci qala haddathana al-harith ibn miskin qira'atan alayhi wa ana asma wannan shine malamin nan da muka ambata a baya an ambace shi al-harith ibn miskin wanda ya kori al'imamun nasai daga makarantar sai imamun nasai sai dawo sai ya laɓe a bayan ƙofa ko ya zauna a can gefe shi sai ka ji ya ce ƙira'atan alaihi wa ana asma alharis ibn miskin ya ba da wannan hadisi ana karanta mai ni kuma ina ji ma'ana ni ya ban samu matsala da shi ya ki bari na na zauna a makaranta amma dai da haka ina da buƙatar karatun shi to ban ce bari ne rashin kunya ko na iya shege ko na tsine mishi ko na gudu na bar karatun ba sai na zauna na saurari karatun amma dai ana karantawa ne ni ina ji shi sai inda ka gano to daga Haris ibn Miskin haka yake cewa qira'atan alaihi wa ana asma'u an ibn al-Qasim qala akhbarana Malik an daga dan Qasim yace Malik ya ba mu hadisi an Muhammad ibn Munkadir an Umayma ibnati Ruqayqa qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la usafihu an-nisa daga Umayma ya gidan Ruqayqa ita kuma take ce wannan wannan ainihin baiwa abin nan abin nan kenan marainiya din nan yarinyar nan yar gidan Hamza a yace tace tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ba na gaisawa da mata haka ba al'adar musulmai bace ba al'adar kirki bace ba halin kwarai bane ba wayewa bace shan hannu da mata da ya zama ruwan dare a yanzu ga duniya tsakanin mazaje musamman da suke ganin sun waye ko sun yi boko wurin suna riƙe da mukamai wanda suka ba su dama kawai su ta gaisawa da mata haka ba kai ba kai ba gindi Allah shi kyauta za mu saurara anan saboda kuran lokaci wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah